إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna ladi 28 ga wata na ramadan hijira shekara bakwai wanda ya dace da uku ga wata na bakwai shekara shida. a karatunmu na jiya ƙarshen inda muka tsaya aya ta bakwai ta wannan sura sutul an'am sutul an'am muna daidai bayani na aya ta bakwai lokaci ya zo a jiya kenan insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta 68 ta wannan sura suratul an'am bismillah ala muhammad ibrahim bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
وما على الذين يتقون من حسابهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله سبحانه وتعالى yana kashe cewa idan kaga wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga wa'anda suke kutsawa mana suna maganganu na izgili da addinin Allah masu wasa da addini in ma cikin hirarsu kuwa ga yana wasa ana dariya da wani abu na addinin Allah din da ka samu irin wannan kai mai imani kaga ana wasa da addini to fa'ad da an Allah Allah ya baka umarni cewa fa'ad da an kai mai imani ka kauda kai daga shiga layin irin waɗannan mutane masu izgili ko wasa da ayoyin Allah kakka shiga lamarinsu hatta ya hutu fi hadisin gaibi sai in sun bar wannan magana an bar zikirin addinin Allah sun yadda sun wasa kenan an shiga wata hira daban wadda ba ta izgi da addinin Allah ba kenan anan an baka damar zama a wannan mutum wa in ma yunsiyannaka shaytan in har iyaye wadadin hira ko jin yaunin wani yasa ne ka zamna a wurin da ake izgili da addinin Allah har ka kai ka zamna to Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kar ka zamna tare da waɗannan mutane bayan ka tuna ga halin da kake ciki da kamance yanzu kana tunawa to kar ka zamna bayan tunawarka tare da irin wa'annan mutane azzalimai masu cutar kansu da kan- masu- masu halakar da kansu mana masu irgiri da addinin Allah nan ka kenan eh, ko da ka zamna wannan bai ka ka zamna to kana tunawa yanzu kuma ka shiga da baka laifi amma ka mance ka zamna yanzu ka tuna to ka shiga layin magana zama cikin laifi yace wa ma'alal ladhi yattaquna min sabi min shay wa'inda suke jin tsoron Allah ba su shiga cikin wannan irgilin ba su yi ba to su ba kama su da laihin wanda suka ma Allah izgi walakin zikira la'alam amma nan kenan za su yi galgadi ake ni ko ba nan Allah na faɗakarwa ne na haɗarin zama irin wannan wurin don masu yi masu ji tsoron Allah su hasa yan wannan aya malamai sun yi magana kan matsayin wannan abin a yanzu zama inda ake wa addinin Allah izgi kamar da birka sai ke kawo wasu malamai kuma suna da hujja ƙarfi ƙarfi cewa wannan aya ta maganar kai ba ka laifi in ba kai ba cewa ya kawo sabon ce ayan ma mansuka ce wannan magana domin wannan aya muna kanta wannan aya ce makiya akwai aya madaniya wadda take maganar cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfir biha wa yasta'zu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithlum wannan aya ce madaniya wadda take maganar cewa haƙiƙa wadan nazzala alaikum fil kitab haƙiƙa an sabkar muku a wannan littafi an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa sa'u biha idan kuka ji ana kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah ana irgi da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi ka ku zamna tare da su sai in sun shiga wata magana ba wannan ba yace innakum idan mislum kinan kuwa idan har kuka zamana a wurin da ake izgi da addinin Allah to kai ma ka shiga layi kinan kai da su duk daya kinan wannan aya ta madaniya tana tabbatar da wanda ya zamana inda ake ma addinin Allah izgili bai tashi ba shi ma laihin iya layi iya kwaci shi da masu aikin saban Allah kenan zama inda ake izgili da addinin Allah laihi ne mutum gaskiya magana wannan magana ƙarfin magana cewa kurin kakka zamana shi ne kuran in ma haka mance ka zamna to kakkata mana kakka ci gaba zama yanzu ya kame ƙarshen wannan bangan ta ba kwanaki wannan usaimin da ke cewa ƙarƙashin hana zama duk inda ake izgiri da addinin allah ce ƙarƙashin dukkan zama wuri ko inda yake da yan bida'a da yace domin bida'a izgiri ne da addinin allah duk lamarin bida'a imma ana ga wanda allah ya aiko bai isa ba bai ida ba ko allan bai wadatu ba akwai wanda ban a geyi da shi ma sai ya kawo da dai wanda san irin abu da yawa irin da kan magan yan bid'a ko a yau za ka samu irin wani abin iya bin yan bid'a izgili da addinin Allah wasa domin za gani suna ga wanda ya tsaya akan abin da Allah ya hodi ko manzo ya hodi suna ga bi ida ba kamar da kashi ma mara addini ne mara san addini ne ko mara bin Allah ne ma saboda bai yin irin abin da ya isko an tsara na al'ada suna ga cewa addini a kowane ƙasa haka wannan iya daga cikin irgiri da addinin Allah kun balle ma inda suke kira kira na bid'a iya ƙarƙashin wannan wasa da addinin Allah ita kenan haka kenan kaka halarci duk wurin da yake da bid'a wannan na ga ya ka ta magana ta Imam Qurtubi cikin tafsirin shi ya kawo magana zama wurin da yake da dan bid'a ko ake bid'a iya ƙarƙashin wannan magana inda aka maka hani a zama a irin wannan wurare kenan dai wannan magana ta zama inda ake wasa da addinin Allah a wanda a yau har wani akwai suke wasa zai kana kana sunna wanda zai zo iya iya wasa irki da addini saboda kawai a kuwa sun sa kaza ya dauko na bala addinin Allah yana wasa da shi kaga wannan babu wasa ko ana tsayawa nan wasa daban ba wasa da addini ko abokin da abokin wasa abokin da ake nishadi yana wasa kakka yarda kuma da lamarin addini a abin wasa ana ana zolaya ba zolaya ta lamarin addini ko kan sunna shi iya bid'a shi kakka yarda ku gamu ku rika wasa da bid'a iya kan sunna iya wani iri da sunna saboda kai ba wurin bane kakka yarda ya Allah ce wa ma ala lazina yattaquna min sabi min shay kan wannan aya kenan babu laihi ga wanda suka ji tsoron Allah Allah bai kama ta da laihin wa'inta masu izgiri da addinin Allah wannan muna magana akan cewa kayan shafi wannan magana zama yanzu baka damar zama gaskiyar magana kurin kuma kai ma an ka zama Allah ce kana tare da su walakin zikira la'allum yattaquna amma kenan wannan ana yi saboda fadakarwa ne tunatarwa ce da mutane su tsoron Allah kar su zamana a inda ake wannan izgili da jin Allah ko kasa aikata kasa aikata aiki na izgili da addinin Allah Allah ta gaba وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كتبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wadar ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahawa kabar mana ka fita daga harakal ka kauda kai daga waɗanda ke ɗaukar addinin su kayan wasa da shagala ba abin da ya dame su yayi wasa kullun iri iri yau aka wannan yau aka wannan yau an kadiba tura a yau ba su da wani abin da yake tayar da rayuwarsu illa wasa yau ana wannan kullum sabuwa ke hudawa inda ga an taru ana nishadi wurin wasan kenan shi ne addinin shi ya sha masa kai in ma wajen addinin aka je zaka ga da piano da gitar duk wani abu na a shaki a more zaka ga haka ne wajen ibadarsu zaka ga a yawa duniya mahi yawan mawaka na turai zaka mahi yawan reno ne na coci manyan mawaka nasu sun wuto ne daga coci a can suka koyo kuma shine ya samu al'umma musulmi a yau zaka ga mawaka da suna magana ya ma'anar su da sanama na wanzu mawaka na Hausa balle a Najeriya suka rikida suka koma mayaka shahararrun ɗan duniya kuma da mu da mu duniya ci ana da duk wani abin da za a baka ganga a caki wannan ka rigi amma ga ai ake kokarin suna addinin Allah abinda Allah ya maka kashe wancan wancan addinai haka suke aka mana kashe kan mun irin nasu yan wani an dauki addini a yau ka je duk wurin da ake irin wani yan bid'a yan da sunan zikiri ka ga ganga iri iri ka je a tele ga arabiyo yan mata samari ana tashewa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Ah, muna maganar na koyi da wasu addinai kayan mu Allah ya mana kashe mu abin ya samu al'umma ta musulmi a yau wasu ɗauki wannan addini kayan tashewa a buga gitar a buga ganga ana rawa da yan mata da komi kuma da sunan ya ba annabi sunan addinin Allah to wannan irin abin da shaci aka mana kashe a kan shi lamarin addini ba magana rawa da daga rawa da kida to shedan ya shigo duk inda ka ga rawa da kida to shedan ya shigo babu addinin Allah ibadar Allah da kida da kida da garawa dan gabto shedan shigo ya shiga lai yace wanda suka dauki addinin su la'iban wala hawan karan wasa da daukar kan shagala wa garratum lahayatid duniya kuma rayuwar duniya ita ta rude su wa zakkir bihi kai galgadi da wannan alqur'ani an tubasar nafsun bima kasabat kahin rai mana dan ka bana da Allah dan kada rai ta shiga wani halin ta mai wuya zuwa ga azabar Allah bima kasabat dalilin aikin da ta yi kenan kahin ka shiga hannu mutum ya mai wuya don ba gargama a kama ka kayan mare mutum ya mai da wuya ga hallaka ga azaba kayan wannan lokacin game da galgadi da alkur'ani kayan ya mai da wuya ga azabar Allah kuma bai ma kasaba sakamakon abin da hannun shi aikata wanda idan ya shiga hannu ko idan ya karanta shiga hannu laisa laha min dunillahi waliyin wala shafi wanda idan Allah ya kama ta wannan ran babu wani wanda za ta nemi agaji wanda ba Allah ba babu wani masoyi ko wani mai ceto wanda zai huddo ta daga hannun wannan kamun na Allah da ya mata ban ta mai kauya zuwa gare shi in ta shiga wannan halin ba wani masoyi ba wani mai ceto wanda zai huddo shi daga cikin halin da ya shiga yace wa in ta'dil kullu adalin la yukhadhu minha idan za a kaddara ka bada fansa ko mai mutum zaka bada na fansa ko mai zaka bada a barka to ba a karɓi wannan fansar cewa in sa dukkan adalin in za ka ba da fansar komi za ka ba da fansa mutum zai ba da komi iyan shi matan shi kai dukkan dangin abin da mallaka zai ba da dan abar shi wata ruwa tabbatata a nauki wa labarin cewa allah zai ma bawa tambaya a ranar lahira bawa na wanda shiga halin gama allah da wani yanzu inda za a baka dukkan abin da ke cikin kasa da kamar shi za ka bada don ka kubuta daga wannan azaba sai ce bada na amma da zan bada ya Allah Allah zai ce na nemi mai sauki mai sauki da wannan a wajenka kurin ka kada ta ka kaman bauta ne kada ga wanda kowa ka iya na nemi mai sauki kurin kai tauhidi kurin ka iya duniya haka magana ba magana a baka fansa ba amsa fansa kan wannan hali da ka shiga na kamun Allah wa in ta'dil kullu adalin la yu'khadh minha inda zai bada dukkan wata fansa to Allah ce bai karba kuma ulaika alladhina ubsilu bima kasabu irin wa'annan mutanen sune wanda suka mai kauya suka sallama ga azaba kuma an kama su wannan azaba bima kasabu dalilin abinda suka aikata na laifi a nan duniya lahum sharabun min hamim suna da abin sha na ruwan zahi wanda za su sha kuma fakuti al'ahu ko wanda ta ko suna sha hanjin iya zagonyewa kuma sha za a ba a mutuwa kina suna da wannan tanadin ruwan zahi wa azabun alim da azaba mai tsanani kuma wannan azaba ta ruwan wannan ruwan zahi abin sha na ruwan zahi da azaba mai tsanani bima kanu yakfurun dalilin kafirce ma Allah ta gaba Allah ta قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين نعم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدانا الله الله سبحانه وتعالى يبا من ذنش أمرني yayi amsa ya ba da amsa game da kira da mushrikai ke min na ku zo ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu saboda haɗin kai a zama addini uwa iri guda addini guda haka haka abin da wasu ku zo ku bi layi kuma wannan kira da suke alace ka gaya musu kuna so ne a nad'u min dunillah mu bautata ma wani Allah abinda yake ba Allah ba ma la yanfa'una wa la yaduruna abinda ba zai amfane mu ba in mun bi shi bai ina na mana komi idan mun mai da'ar bai amfana mana komi lahiya ko arziki komi ba abinda zai amfana mana haka wala yaduruna haka idan mun mai tawaye mun ki mai biyayya bai hana mu ci sha bai iya azda bai hana mu bai iya hana mu komi kirin bai mallaki komi ba a karan kanmu shi ma bai mallaki wannan ba kai shi yace kuna so ne mu koma bautar wannan abin na banza mara amfani ba amfani ba cutarwa wa nuraddu ala aqabina mu koma kan diddigen mu ba'ad idza adana Allah bayan Allah ya mallaka tari na shari'a mun kama hanya ta shari'a ta tauhidi kuma ya da mu gidan jiya haba he ce ka ba su misalin ku in suke kiran a halin da suke kiran ku kallazi ta wato shayatin fil ard hayran kamar mutumin da iya cikin ƙasa iya tahiya shaidanu suka hulge shi suka raba shi da hanya iyakan hanya ta tsira mai kai shi wurin wurin ni iyakan hanya suka hulge shi sun hulge sun raba shi da hanya lahu a sahabu ne da uno ilal huda a nan a kan hanyar iya tafiya tare da wata tawaga ta mutanen kware a kan basira tana tahiya sai shi aka hulge shi hebar hanya hebar atsi to abokan suna ranka hanya suna tahiya su sai da wane itina zo nan zo kama hanya zo ka bar hanya ka bace zo nan itina ya iya can ya bar hanya iya cikin rudu na an gashi nan na ana kiran shi kina a nan menene wanda ke kan hanya ta islam ta tauhidi shi ne misalin kenan musulmi a nan sallallahu alaihi wasallam da musulmi suna kan hanya ta kwarai suna kan shirya sai su wa'annan dangi ɗan uwa makusanta suke neman wai su raba su da wannan hanya su kai su daɗe sa su cikin dimuwa kamar mutumin da yake kan hanya shi an wuce shi ya bada tsaye ya shiga cikin dimuwa to da ya musu kul inna hudan la huwal huda shiriya ta Allah mana wanda muke kanta muke kira zuwa kanta ta Islam huwal huda ita ce shiriya wancan rudu ne sai duk wanda ya ratsa yabo wancan yasan zuciya ya bar ayi ya shiga rudu ya shiga hanya dan wannan shine duk matsayin mutumin da yake kan shiriya daga wajen Allah kake kan hanya ta Allah kana kan hanya Qur'ani da Sunna misali sai wani ke son jan ka geji akan ra'ayi akan ra'ayi na wani ka zo nan wannan ma hanya ce zo nan ma shirya ce malam wani ya ce wani ya ce ka zo nan wannan ma hanya ce sai kuma kana kan hanya kitabo sunna kana kan hanya tutar yake neman ka bi ratse to haka halin idan ka bi shi kai ma ka shiga hayaniya ka shiga rudu kamar wannan wanda yake kan hanya aka raba shi da hanya haka matsayin ka yake ce ga musu inna hudan lahi wal huda shiriya ta Allah ita ce shiriya wa umirna linuslima li rabbil alamin mu kuma amman umarni mu me wuya zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba daya eh shine abin bautan mu shi kadai zamu zamu kadaita da ibada daga cikin umarni da aka mana wa an aqimu salata wattaqu wa an aqimu salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير daga cikin umarni da aka mana ko aka muku wa an aqimu sala Allah ya umarni ku tsaye da sallah ba sallah ba ku tsaye da sallah yanda take shi kuma wanda Allah ya aiko ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kenan tsaye da sallah shine yin ta daidai da yadda manzon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya koya din kullu sallah tana kusa sai manzon Allah kan ladan ka yana karuwa shine tsaye da sallah yadda aka ce ayi ta wattaqu kuma ku ji tsoron mana ku bi dokokin shi attaqwa ce bin umarni na Allah kuma dabarin abin da ya hana a takaice wa huwa alladhi ilayhi tusharun shi Allah da ake kade da ake kira ku ji tsoron shi shine gaba daya za a tattara ku a maida ku zuwa gare shi da wanda ya bi da wanda bai bi ba kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala cance makoma wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah da ake kira a kaɗaita da ibada ba zaɓa zanka bane ba ra'ayi na ga ya kamata in rike ina motar duniya ra'ayi na ne bani ko dama ta ce ko na ga iya yi a shi Allah cancanta yi ba ra'ayi bane Allah haƙƙi gare shi na bauta haƙƙi cancanta yayi shine Allah wanda mahalicin mai da ƙasai kuma ya halice su da gaskiya don wata manufa ba haka ba kullum yanzu yayin su kan wata manuwa ita ce kawo ku ya ba ku umarni mai bi ya ba gidan a bashi gidan aljanna malakin ya gidan wuta Allah ya yi wannan duniya akan wata manuwa bilhaq yace wa yawma yaqulu kun fayakun ranar da Allah zai ce kun fayakun yani ranar tashin kiyama yace qawlul haqq kuma maganar Allah gaskiya ce tabbatacce ce walahul mulk Allah shi kadai walahu almulk shi kadai ke da mulki da mulki a wata rana yawma yunfaku fi sur ba wani mai mulki zai shelama liman mulkul yau Allah zai wani shela bayan ya kashe kowa zai shela liman mulkul yau wane ne mai wani abu na mulki a yau bayan tambaya Allah zai mai da makan shi jawabi lillahi alwahid alqahar ba wani mai da anan duniya kan baka dan wani bangare imma wata unguwa imma wani gari imma kasa imma gidanka a baka da gwalgwadon abin da aka dan mallaka maka to a ran tashin kiyama a Allah ya amshe komi hatta da motsin ma magana baka yi sai da uzuri magana ba za ka yi ba a ran nan an ɗauke ma ikhtiyar na Allah ya baka zabi a duniya ka wani shirme ko ka wani gaskiya ko da abin da kai abin da ga dama an baka zabi amma a can an ɗauke ma uzunin hatta motsi hatta magana baka damari ya ce i an amshi ikhtiyarin da aka baka nan duniya kenan wannan a wannan rana wadda ya mu yanfuku fisur Allah ce zai busa a cikin kaho a wannan kaho annabi ya tabbatar da kaho ne mai sunan kaho illa ba musamman sura shi amma annabi ya tambaya wani ulama wani mutum wani mutum ko ya rasulullah wani mutum kawai ne ya ce rasulullah masur me me me me me ka me kaho ya ce karnu yin fuku fi ce karnu ne yin fuku fi kaho wannan shine za a yi busa a cikin shi shi ya zama wani bayan cewa asur me su annabi ba shi amsa cewa karnu yin fuku fi kaho ne wani mai sunan kaho na musamman wanda kuma Allah zai ba da umarni ga mala'ika a sarafin ya yi busa a ciki shi wata ruwa ya tabbata a nan sarasa nake cewa kai fi an um wasu haɓar kanin kada ya saka mai kan wasu azin mana mana ruwa da ya cewa annabi ya ce ya za in samu nutsuwa mana in samu in santa ke bayan wanda yake mai kaho mala'ika mai kaho tuni kahon ma a bakin shi tuni kahon a tuni kahon a halice shi kuma ya sa a baki kurin abin da yake jira busa ya busa ya ce ina ni ina nutsuwa ina shagala wanda kurin jira ci kurin jira ci kurin busa kun ya busa ko kai ta ce ina ni ina nutsuwa a wannan hali an gaba labari mai kawon iya na kaho a bakin shi kuma ba sanar shi da busa kurin busa kurin busa zai an kare ya ce ke da ranar da za a yi busa a cikin kaho kuma wannan alimul gaibuwar shahada Allah masanin abin da yake ɓoye da wanda yake hili a wajen Allah duk daya shine ke ba da umarni a wannan busa don hisabi tsakanin bayan shi ba abin da yake boye mishi wa huwa al-hakimul khabir kuma Allah shine mai hikima kuma shine masani gwani iya komi a cikin tsari kuma ba abin da ke huta daga cikin sanin shi yan wa ganin yau na ƙarshen karatunmu za mu tsaya a nan ina so in yi faɗakarwa ga 'yan uwa game da dai irin darussa da kuke ta ji daga bakin malaman sunna na cikin gida na waje wallahi 'yan uwa malaman sunna saɓanin da wasu ke tsammani wa kamar wai mun wanke kanmu ne mun ƙare kuɗin sai aljanna ba haka ba ne tsoron wannan abin ne yake samu wannan aikin tsoron hallaka ba mu da garanti a wajen Allah fata ce muke irin yadda kowa tashi a nan ƙasashenmu ko su duniya ta yau irin abin da ya mamaye duniya na mutum iya sunan musulmi amma musuluncin bai huce baka musuluncin hoto kana musulmi za ka iya kiran wani Allah kana kalmar la'ila illa muhammadu rasulullah za ka iya ɗaukar addininka daga wajen wani ɗan damara kuma ka yarda addini ne ya koma gehi ya tsara ma ibadar Allah ba yanda manzon Allah ba ya maka wani abu su suka mamaye duniya muke tsoro Allah ya sa ƴan uwa sun yi kira manyan malaman sunna na farko Allah ya sa Allah ya sa mun fahimta mun gano kuma muke neman bakin rabon mu mu kira ƴan uwa ku farka wannan addini ana cikin ruru ƴan uwa kiran sunna wallahi kira ne a hili ba wata shuba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi umarni ka gaya mutane qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen wannan yan wani shine kiran dukkan kiran sunna Allah ya ce manzon shi ka gaya musu wannan ita ce hanyar ka ta islam kana kira zuwa ga Allah akan basira akan hujja babu wani abu na ra'ayi ko cikin duhu komai za ka yi musulmi ka yi akan hujja daga inda ya zo ya zo a ƙur'ani ya zo a sunna in sunna ce ta tabbata me ya karantar magabata kai shi amma shine addinin Allah kan basira ba da ba wani shubaha ba wani wani kwana kuma yan wabu gano za gano wallahi ahli sunna suna rayuwa kan basira yau yan wajen abu da muke rigima yau da yan gargajiya zaka ga kullum bangaren su ne rigimar take yan uwa dauki misali bangaren da ake kawo bangaren warko bin shehune da muke magana suna kamar mu yi yan tawaye ne ko muke mun kira shehune ne a yana uwa wani musulmi ke inkari ai an an wani shehu ka wadi an wani shehu gare ka zaka dauka kowanne kowanne ba sunan kowanne dauka shi kahin ya zo a duniya ba musulmi ba ibadar Allah ba a zikiri ba ma annabi salati ba ka me ba a yi na azkar kai in wani shehu ne kai yanzu ba a yi to kenan menene rigimar an ce wannan azkar kin da duk wata ibada mu kan mu dangana mu kowa mi yanda wanda Allah ya aiko ya fadi ayi kun babu wani abu da yake boye ga qur'anin nan a hannun kowa ga hadisan nan a hannun kowa me ya kawo magana wani in wa ka ɗauka ɗan wa in wani shehu ka ɗauka a wani duniya a yau wanda suke da mabiya babu shehu ɗaya wanda nassun ƙur'ani ko sunna ta manzan Allah ta kawo shehu wane waliyin Allah ne ba akwai duk lalume ne tsammani ne tsammani ne baka da takwas in wani shehu ka ɗauka kana tsammanin ɗaya alama na ƙware ne kaddara waliyin Allah ne bawa Allah na ƙware me wani ta kai me a cikin naka zaman shi wali kai zai amfane ka kai uban da ya ahe ka uban da ya ahe ka babanka waliyin Allah ne salihin bawa ne idan kai ba kai ba aiki shi me me zai maka me alaka wanda ya ahe ka ba wani ba kurin wani misan ka ba misan wani ka zo ba kurin kaji kaji labarin ce da kaza kaza kai ma kana cikin muridai shi baka da garanti in kuwa wali taka ce ta Allah walitaka ta Allah ba wani ba da bane na daba daba ba ko yasu wane walitaka samu walitaka a wajen Allah mai Allah da ya magana ala inna awliya Allahi la yakhafuna wala hum yahzanun me yace alladheena amanu wa kanu yattaqun ko akwai daba daba Allah da yace waliyan Allah babu tsoro balle bakin ciki gare su su wani waliyan a ita kurin alladheena amanu wa kanu yattaqun wa'inda suka yi imani suke bin dokokin Allah ba wani ba a gadon wani taka kun ba ta yankewa ko mace ko namiji duk wanda ya imani da tsoron Allah dokokin Allah waliyin Allah ne to da iya wali a ta shi ne bishi eh wali ne to shi me na ni wa annabi aka aiko mini manzon Allah aka aiko mini shine nake da garanti to me za mu rika rigima da ku kan akan wannan waliyan dole he mun bi su ina gama mu da su me ya alaka mu da su ba ku da aya ko hadisi kashin he mun ba waliwa ne amma qur'ani ga aya nan in azkari ne gashi na annabi ya wadi gashi na bukhari musul dole san gashi addini ga sanan ko ina azkari ya zo me he na buwa ne kuma kowa san irin dokokin da suke ciki wanda suna boyewa ga jahilai ya kai nisa kuma ba iya na altawai a rubuce dokoki iri iri misali yanzu a radiyo kama ko na boye ko suna hodi a radiyo kana ji a talabijin kirikiri wai an an ci addinin Allah ne zaka zo a baka irin azkar din irin wurdin malamin zai ce maka to amma ha mu idan ka ba hanyar mu baka zuwa ziyara wani wali wanda ba dariƙan ba dan wani shine addinin Allah a hana ka ziyara bawon Allah dan ba dariƙan ka kaga wannan abu abu ne a gidi ba to irin wannan abu su ne muke hodi a a rigima kaga tana kansu su suka rike wani in wane ne kuma ba za su kawo maka aya ba hadisi cewa wannan bawon Allah yana da garanti a wajen Allah balle kai haka bi shi ma garanti a gobe kiyama ya saka aljanna shi ne ake cikin rudu sai wa kenan kaga kiran al sunna muna da garanti mu mu babban shahon mu manzon da Allah ya yi ku shine babban shehun mu in ya wadi da dadi ba dadi manzo Allah ce ido ne zamu yi. ko ku zage mu ko ku yabe mu abin da yace shi zamu yi shine shehun mu ta wato anan ala kala waye mai garanti mu da muke manzan Allah ya shaɗa mace an ƙara ga wani kuma mutumin da bai da garanti ko a don sahabbai balle a ce ga wani ba ko ne ba hujja bai da garanti bai da ijma ba za ka rike eh na rike malam wane shehu wane ya samu hujja a wajen manzan Allah ya mai shaida babu babu ɗaya mai ita duk lalume ne tsammani ne mu kuma muna da garanti la ilaha illallah muhammadu rasulullah muna da garanti to yawan hibita ga bangare wannan mu bangaren manzon Allah ya wadace mu kuma ba abin da ya yake ya hodi aikin malamai isarwa ce ba magana kwaskwari ma ko tsarawa a baka wasu dokoki daban wanda Allah bai wadi ba manzon bai wadi ba kan da sunan aurarikin bin waliya ko shehunai to kuma da shehunai ne mu mu ce ba mu san matsayin su a wajen Allah ba mu dai ba mu da garanti a wajen su shine kurin can ku da su mu dai ba mu garanti a wajen Allah da kalmu da su eh kama ku ce mun zage mun zage mun zage kowa ba mun zage kowa wali ba amma dai mun ba mu da garanti a wajen shi kun ba mu kama garanti wali ne shehu wane waliyin Allah ne ba mu kama ka ka kenan muna taya mu kan muna taya kan basira Allah ce manzan Allah ce magabata kuma kowane uwa magabata an ka dauka duk wannan sahabbai da tabi'ai baki ibadar Allah su ce maka haka manzan Allah yi an rawaito wannan ba ibada da ijtihadi kun taba ji imam malik ko ko abu alifa wani malaman babu daya a cikin waɗannan magabata wanda zai ma ibada da ijtihadi in abu ne ibada ne sun zance hujja ga abin da ya zo kwar in dai ibada Allah ce ba sa tsara ma ibada da ilimin su fil in wa haka magabata na kwarai kurin aikin su kurin su isar ma ne ba su tsara maka ibada ba to shi da in wa hanyar lahiyayya tabun to kaga wannan bangare guda wajen bangaren shewa ne muka matsayin mu manzan Allah ya wadace mu in wani waje ka kawo shewa kawo babu garanti a wajen Allah ko a wajen mu anzu wanda zamu kawo mu rike ga wani shehu wani iya da garanti a wajen Allah kai ma baka wannan garantin kai ma lalime ne kake ko kana hujja babu ka tambaye shi a ina aka ce shehu wani wali Allah ne shi ne ya mutu ko ko a majalan shi ko yan gidansu ko shi kenan hujja kenan kun to ka kenan ba ma bin zato ba ma bin zato ba mu tsamani muna da garanti ta ishe mu shine manzon da Allah ya kusanta bangare da suke mana abakan shi maganar mushkila ta mutane a yau bangaren wasu na ana tahiya da su bangaren wajen biyan bukata eh ba wa mutum ta ci an ci sun ce ba a sa laya ba a sa guru ba a sha rubutu ba wane ne duk sun hana eh ta ta da mutum hankali to gaya zai yi ni kuma na da bukata a wajen Allah an hana a rata laya an hana a sa guru an hana a sha rubutu to me zan yi akwai abin da za ka yi ‘yan uwa kana da garanti muna da garanti tun daga bakara ce hannasi ko tun daga fatiya hannasi babu inda za ka ga wata magana ko shubaha-shubaha ta a rubuta a rataya ko a sha ko a ne ne amma za ka ga magana addu'a annabawan Allah gaba ɗaya addu'a bayan Allah na kwarai addu'a kai haka horon ma addu'a suke haka horon ma illa ni kun Allah bai amsawa amma dole kafirin illa fi illa fi babu kun hatta ka horon ma addu'a suke ka horon ma addu'a suke kuma kai Allah maka umarni ya umarni ud'uni astajib lakum umarni maka ka kiraye ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani idan bayina suka tambaye game da ni ce musu ina kusa kuma ce ujibu da'awata da'i ina amsa kiran mai kira kan yace shiru mun shariba ko talika man alaka shan mai sha ko rata mai rata shayi addu'a mai addu'a eh kiran mai kira da'awatu da'i idza da'ani haka yake karara kenan kana garanti dan wa idan kai addu'a kana da garanti ba wata shuba komi kuma ibada kai Allah zai baka ladan wannan ibada a biya maka bukata kuma a baka ladan wannan abin da kai ibada kai amma ka rubuta ka sha ka saka a kamo nan malama ne ya ci a sha cikin magabata amma malaman sun ci a sha na ya ci a rubuta kana kama kama baka da tabbas eh kowa ya bata ba wani ingantatta kowa kowa ya dauki malamin sunna wani wani ya dauka ma ba zai ce maka malamin sunna kaza ya kawo ruwaya ingantatta manzo Allah ya ce a rubuta a rataya ko a sha illa tsammani tunda malam wani yayi mun ce dan bid'a ne amma babu garanti kowa ya ji ta gama kowa ya wani musulma ba da kama ruwa ingantatta ta rubuta a sha ko magana rataya illa shigoyi tun da tabaruki ne an samu kaza to wani kaza kana kama kame kuma an san yan uwa malamai na magana sabbi da zari'a abinda ko da abu halaka ne zai kai ga haram ta ci haramu in wa kowa ya san bude kowar rubutu a sha a rataya daga nan suke labewa a rubuta a bude suna a sa sunan wane a juya hankalin wane a kashe duk daga ta wuto da ka ce wani halaka ce ta ce eh to tun da can ma lakani ne a rubuta a gama a daga a sa sunan wance a sha ka shanye sunanta ka shanye sunan alhaji haka ba ka ke ba duk wani abin wani surkun daga nan aka wuce kawai surkulle to amma yawan addu'a ko akwai malamin ko na bid'a ko ne ne akwai wanda yake inkarin yin addu'a sai wani ayi ta ma a huta a sami ittifaki ko ko akwai mai cewa ko malamin bid'a ya ce maka rubutu ya addu'a akwai mai wadi ba da wadi kun za gano yau inda kake zo kana shan rubutu idan ka jangolo ta ɓaci ka gace kawai wani hantar almajiyar yana addu'a shi ma zan kenan shi na annaba shi a rubuta ka taba shi ya shiga matsala ce a ka rubutu sai da addu'a za a tara almajirin za a addu'a kenan sun san bai yi sai yau kenan wa muna kira kenan muna kiran hanya basira wallahi ka tsaya kurin kaurata da addu'a daga mutum ya bar addu'a to zai zai bar hanya addu'a a baka lada kai ibada har ma in baka yi ba Allah zai baka maka lai kuma umarni maka kuma da alƙawari ud'uni astajib lakum ku kiraye ni shi mai ba da wani ya ce zan karɓa muku kuma ka kabar garanti tabbas ka shiga lalimin daga nan magana tsakanin mu da yan bida kaga su suke cikin lalimin mu garanti gare mu addu'a ta wadace mu kan mas'ala ta wa annabi salati yanzu za ka je wajen sabga goma ko ma ka kara ne yanzu za ka ji a yi sati goma goma ga annabi ƙarshe ta zulfati don allah in wakun ko da kara ya kuma annabi ko da kara ya kamata amma annabi kara wa ya taɓa ji sun ce sati ibrahim ya da wa taɓa ji da allah wa ya taɓa ji sun taɓa ko da kara ai sati ibrahim ya da ko akwai malamin da yake ko na bid'al akwai malamin da yake inkarin salati ibrahimiya ba mai inkarin shi ba malami ko na bid'a dan wa wani ittifaqi na al'umma kowa dan shine salatin da manzon Allah ya ce a miki amma mu da muka ce mun rike shi kadai ake mana sharibin mu annabi salati me kenan kin suna ga bai isa ba sai an gama da wancan ku shi ne magana me yasa za ku zarge mu sai mun ce ashe ban wani kuma ma wallahi duk wani malami ke cewa duk wanda zai ma annabi salati ya samu garanti ya rantsuwa na ma manzan Allah salatin da Allah ce mishi wallahi sai ya san Ibrahimiya kuma ka rike mai nufati shi ka rantsa da Allah na fati shi manzan Allah yi shi ne rantsa Allah ko na gobe ta garke shi ya ce a da ai shi ma dai yawa da kaga dai a shiga kamar ga wai wai wai nan ma wai rigima ake ahlus sunna da wane ne sun ce a mu mun ce zan ibrahimiya wanda manzan Allah ce ai ya ishe mu ya wadace mu kaga nan ma dai muna da garanti ba mu cikin hayaniya ina magana mu kiran sunna kira ne na basira babu shubha a sunna eh da abin da kake yi an sunna suke yi wallahi muna yi da kwakwara hujja ba wannan shubha a ciki garanti gare mu illa fatar Allah karba mana ko ɗan uwa wannan kenan mas'ala ta salatin annabi kuma mu ce kaddara kaddara ya halitta malam wani cewa kaddara ma sahabi ya halitta salati ana ma annabi salati kowa na iya yi har sahabbai sai ko kaddara ko zai basi ba su sun ba maza Allah yi to kaddara suna yi shin dan Allah dan wa tsakaninka da Allah kaddin zuciya shin salatin da manzon Allah ya fito daga bakin shi kuma ta hanyar wahayi daga Allah subhanahu wataala dan Allah da wannan salati dan manzon Allah na Ibrahimiya da wani kowane salati ne a duniya dan Allah sun zo daya ha a samu jayayya ba kai wato daya la tabiyal abada bisa wa haru da ka da wala ne mako kidan in ma me a baya yake to sai muka ce wanda yake sab- na gaban ya ishe mu na ibrahimiya me abu rigima sai yan zan zan muke annabi kun da muke naku sai yan uwa magana ta sadaka da wata abu suke kawo suna jin hankalin mutane ahlus sunna hana sadaka baban ka ya mutu an mai sadaka hana sadaka uku da bakwai hana uku da bakwai da arba'in hana ha mu ba mu hana ba sadaka ga matattu har ma kira muke a yi amma a yi abin da yake daidai da sunna Allah ya ji ɗan fodiyo shi raye a cikin hashin daga abin da yake cikin littafi ya usunna ya ka masala ta sadakoki da aka gada ana yi ta uku da uku da arba'in ya ka magana kansu sai yake cewa yan uwa ku sani dukkan sadaka da za ka wa mamacinka ya ce idan ta saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da kai sadakal ba ka samun lada a wajen Allah kuma shi mamacin da kama ba ta kai mishi dan kodi wuri wahala ce za ka yi kura ka ba ka ba gari daɗi kura su more su cika jika da kuɗi za wani a cikin leda kura a sha waina da kuɗi kura ba ka lada kuma haka dan kodi biyan mai kuma mai hujji dan kodiyo a'a addinin Allah ba a yi da ra'ayi annabi sallallahu alaihi ya hudi karara man amila amalan laysa alai amrun fa huwa duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce bai yi in ya shi Allah bai karba shi Allah bai karba shi bai karba kenan fa ya muka kan hujja haka yan wake nan sadaka akwai amma ayi daidai da sunna yan wa waye kayyade sai uku da bakwai da arba'in akwai cikin malaman bid'a wani iya fitowa radio iya kabbar kawo hujja gare su ta yin sadaka uku da bakwai Allah ya kaddara na je wani wuri iya ma wani dan bari ki wani magana su suna hujja nace ga haka malamu hujja muke nema mu ba za a yi bane ba ce wallahi idan hujja ta tabbata ta uku da uku da wallahi wallahi zami me matsala me zai cuta da mu mun hujja a hujja akwai na je har inda yake gidan shi na je wallahi na je daki shi abinda komai hujja ci hujjan wa abinda yake littafin malami malamin ya kawo shi wai magana ce ake a littafin mutum bayan kwana uku ana tada shi a sake mai tambaya bayan kwana ya ce ma himar muke ce kaga anan iya bukatar sadaka malamin militai kuma bayan kwana arba'in kuma shi ma ana tara shi a mai tambaya kaga nan ma iya bukatar arba'in iya bukatar sadaka na daya na ce gawa malam ina tsammani da hadisi ne gare ka ashe babu hadisi wannan hira ce kuma ya taɓa ma sunna ingantatta abin da yake sunna ingantatta ba a ma mamaci tambaya uku bayan mutuwa a yanar uku bakwai arba'in ya taɓa ma ruwawi ingantattu abin da yake ruwaya ingantatta daga nan sallallahu alaihi wasallam ana wa mamaci tambaya ranar mutuwa bayan binnewa bayan kun tashi idan bawa ne na kware wanda Allah yawa muwafaka da ba da tambayar mala'iku ya kan muwafaka daga nan za a bude mai kabarin shi na a bude mai kabarin kowa gidan aljanna ya ga gidan shi na gidan aljanna tun daga nan iya cikin iya cikin ni'ima har tashin kiyama tun daga nan gwada mushi ba magana take tambaya da ba babu ita ba ta kan uku ba ta ba ta ga babu kurin cikin abu na kwashi na kwashi na kwashi na kwashi ko me a rubuta yace kiran ba mun tambaya idan mutumin banza ne ma daga ran nan bayan tambaya ta mutuwa za a gwada mai halin shi da gidan wuta ta tashin kiyama kenan ba wata tambaya da ba a taka ta da ka wata arba'in kun balle maganar sadaka ko da sadaka a maganar ba maganar sadaka ta da shi ne kawo kuma a lissa mawa himanin kita eh anan iya bukata amma wai ba ruwa ba ta kawo manzo Allah ce a sadaka guda bakwai illa abin da muka sani ma yan uwa anan duk wanda ya rayu anan ko ka binciki kasashen bayanan togo a nan jahiliya ta mutana san annanci a anna anna yau suna da uku ɗaurin uku ta yi mutum ya mutu kwana uku za a zo a sha burkutu a more a yi biki haka suke arba'in yau kace da kaman bayanan nan ko cikin arna haka ne al'adu ne ya musulunci zo ya zo ya ka juya kuma kinan wa mu ba mu ce ba ba a sadaka akwai sadaka amma sadaka duk lokacin da Allah hore maka ba rana ba kayyadewa kana iya mamacinka sadaka kai ba ce ba a yi ba ana so ma a yi balle magana addu'a ga mamata abu ne yawan mai kyau kwarai kaka manta da ma'aikunka cikin addu'a kullum kaka manta da su amma ba kayyada lokaci kaza ko mun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi yin addu'a ta annabi annabi ya bar labari wani bawa gobe kiyama zai tashi zai ga cikin wani matsayi da Allah ya bashi a lahira a mutuwa shi bai wani matsayin zai ce anna li hada ya rab ya Allah wannan matsayi daga ina na samu wannan matsayi ya Allah shi san bai wannan aikin sai a bashi labari cewa bistighfari waladika laka dalilin neman gafara da danka yake maka Allah maka fili abi Allah maka fili lahu amma kace an kace akwai wata astaghfirullah astaghfirullah in kai astaghfirullah ba ba kawa ko ba kanka kawa astaghfirullah me so ya ma baban shi astaghfari ko uwai Allah maka fili abi ko Allah maka fili ummi Allah maka fili walidayya amma kace astaghfirullah astaghfirullah kaga za a zo amma astaghfari dubu saba'in suke ta fida ko sun roƙa ma kansu gafara ta Allah astaghfirullah ina neman gafara ta Allah ka ba su kuɗi ba su ma babanka ba wallahi ka duwa ta aka sallah kai kewa ba babanka yawa ba amma haka suke suna addini a ba su kuɗi da waina da kuɗi ko an babanka bidawo bayan kowa ba kaje asirfari ko ka ba su kuɗi to ba haka bane ba an ga ta astaghfirullah kanka tawa ba babanka yawa ba kenan amma babanka sai ka ce Allah maka fili abi Allah maka fili lahu warhamu Allah maka fili lahu amma astaghfirullah kanka tawa kenan Allah na kai ma ma'ayyukanka neman gafara da ka musu Allah maka fili abi ko Allah maka fili ummi ko Allah maka fili walida uwaye duka biyu Allah maka fili walidayya dan wannan shine hanya da muke kira a yi abin da ya dace da sunna a wa uwaye addu'a a musu sadaka duk wannan Allah zai kai musu amma wannan ta tuwa ta kokowa ta gwada ba duniya ba ta cikin shari'a kuma dan fudu ya magana cikin tashi cewa iya cikin bidiyo da aka kira daga baya na maganta ruwaya cikin sai musulun ta ya cikin sahabbai jarir ibn abdullah al-bajali jarir ibn abdullah al-bajali iya cewa ruwa ce ta muslim yace mu kuma wannan magana an kawo ta cikin fiqh al-arba mazahib inda ake ka ra'ayin mazhabobi a mu malika da ko shafawa wannan ruwaya an ittifaqi tsakanin hanafiya malikiya shafi'iyya wannan sahabi iya cewa sahabbai muna dokar taruwa yin abinci gidan mamaci a ba yan zuwa ta'aziyya iya daga cikin abin da manzon Allah ya hana irin yanda ya hana kukan kyara annabi ya hana wannan sahabi ne kuma ruwa cikin sai musulmi kun ji kenan mu sadaka ana yi amma a yi daidai da sunna wanda muke inkari ta yanke kwana uku bakwai arba'in wanda idan baka yi ba a rika yi da kai iya baka kudu mai to wannan shine laihi bid'a amma akwai sadaka wuce ba yi ba kenan a yi wanda dace da sunna ta yi ta bid'a yan uwa wannan kira wannan wani wuri ne wanda suke ta hanyar kanshi to kun ji da mu muna rike garanti a yi addu'a a roƙa mu mace addu'a Allah gafarta mishi Allah ji kai shi kuma babu ko biye domin yanwa wanda ma suka yarda dan akwai sabar magabata sabar masu ganin cewa shin zai iya karanta ma wani alqur'ani mamaci wasu ce bai yiwa ba a yi lalle imam shafi kamar cikin tafsir na ibn kasir ya kawo ruwaya a ibn kasir ta imam shafi na magana cewa sahabbai babu yace daga manzon da Allah ya aiko ko sahabbai ko nuni ko ishara ko kusamce ba in suka kawo karanta ma wani alkur'ani kuma kai ma ce bai samu shi amma wannan ana magana wani yayi amma da da uba shi da duk abin da ya Allah zaka ba uban shi zaka ba babanka in mi kai in babanka ne mutu ko kanta qur'ani ne mi kai shi daban ne dan an gama aikin da da uba a gane amma wani ne ya zo ya babu shi sai wato masu suna sabanin ma aka ce sabanin ma da ake a ana saɓani kan yin amma duka sun yi tafaki duk wanda zai yi in ya so a karɓa kai amshi ko biye ya yi don Allah to suna yi don Allah to wai wai masu cewa ma ana sabka ko aifi da ko to ka amshi ko biye ku yi don Allah kaga ba maganar Allah kudin ma maka bada ba an maka bada yawa ba a ta zagin ga jinda ka yawa don haka yan uwa muna magana kan cewa ahlus sunna muna kan basira muna da abin da muke muna so mu yi akan hujja ba kan ra'ayi ba kuma muna da garanti ne insha Allah yan uwa ba mu son shi cikin duba ah masala da suke ta kuma suke suka mutane kanta addu'a bayan sallah yan uwa nan lokaci ya nisa amma mun gaya muku wannan magana addu'a ba mu babu inda muka hana azkar bayan sallah ko addu'a abinda ake magana an sallama sallah an kare liman ya juyo ya ce kuduwan lau sha ɗaya ɗaya talati goma goma ya da zibu ɗari da ishirin da ɗaya wane ne wannan shi muke cewa shi ne bai da asali a sunna kuma ba mu muka faɗi ba mun kama ku da tattawai wanda malaman sunna kuma malaman malikiya ba mu kama saboda ba su ce ta ba da ba sai muka kawo littafai da malikiya ta yi ake karanta a makarantun malikiya illa wanda su ɓoye irin na malaman yahudawa ko karanta gaskiya ku ɓoye a littafin na malikiya muka karanta a nan cikin risala imma samar dani sharinta ko alfakir da wani nan hamma ban da mance na samar dani safa ta ɗari talatin da shidda wannan malamai a wannan wurare da alfakir da wani sun kawo nasi karara na daidai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallama ta sallah bai jagoranta sahabbai yin addu'a bayan sallah wannan a wani ka koma dan waka diba karanta haka suka ce an ma tambaye Umar bin Khattab wani limami ya ma Umar tambaya zai iya jagoranta addu'a ga mamuna bayan sallah kaga kaga tambayar makin da ba yi Umar ya ce la ban baka uzini ba kada shiga tsakanin Allah da bayin shi a wannan wani zai ne na malikiya ba haka a wannan wuri sama da aka kawo maganar imam malik aka ce malik ma ya karhanta jami'in addu'a bayan sallah yan wa a cikin meye namu kaga idan ma ka zage mu ka mara shari ne kur sai dai kurin Allah ya saka mana illahi ne ma maliki ya hudu illahi ne ma umar ne ce ba ayi hana ayi malika wata duwani nake cewa kaga wannan bid'a duk da bid'a ce yace amma ta zama sunna abin aikatawa a Afirka a yamma ne sauki da wani sai ga duk da bid'a ce amma ce abu sunna ce a wajen wasu sai mutanen yamma sai ga wace dan ga gaskiyar magana kuma ne wanda tafai ne wanda yake nasi ne sun karanta illa ga irin yanda malaman yahuda suka rika yi su san gaskiya su koyi Allah ya tsira su albarka haka wasu ke a yau muna fata Allah ya kare mana tsinoshi mun karanta ma mun faɗi dalla dalla mun ga muku da muke wani ga hujja ga madogara ga hanya addu'a annabi ya faɗi ba wata shubaha wurin istijaba cikin sallah a sujada ko bayan tahiya shi ya faɗi kuma ga inda yake yi kuma mai wanda zai abin da ya ga dama kuma za a ji lokacin waya tahi ina ga hidotar insha Allah in muna fatar Allah subhanahu wata'ala ibada da muka yi ta wannan wata da sauransu Allah karba mana Allah sa mu cikin yantattu da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a gidan aljanna Allah ya fa'intar da al'umma addini na gaskiya Allah ya fa'intar da su gane babu tsira addini garanti illa ta hanyar wanda Allah ya aiko Allah ya mana maganin dukkan wata shubha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته